أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗurinmu a wannan lokaci ko a wannan wuri markaz ahalu sunna al jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a 25 ga wata na shawal hijira shekara dubu da 440 daidai wanda ya dace da 28 ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha tara mana ya kungiya da bata da kyau ya daga murya labar da hadisi ba ya ji ya daga murya an gyara kenan kamar da yadda muka tsaya a darasinmu na ƙarshe muna cikin سورة الرعد آه سورة الرعد من تسيا آه آية 31 ta wannan sura kenan insha Allah za mu dasa akan aya ta 32 ah kayan nan akwai ɗan faɗakarwa wanda masu jin dai hanyoyi na yada labaru na gaskiya da ƙarya duk da bayanin ma bin so ba da yi shi a nan ganin hatta kai a juma'a masallatayen juma'a wasu malamai suna hutawa suna ba da wannan labarin na wata shubha game da azumi ko sallah ta wannan shekara ta 1440 daidai cewa wannan ramadanakin ba wata ba ne ba a ga wata ba cewa saudiya ma ta yi sanarwa sun nemi yahiya ga musulmi na ganin wata da aka yi ba a ga wata ba aka ce an ga wata wannan labarin na gansu an turo mun hatta a bidiyo ta wata tasha ta jazira da wata tasha ta larabawa to kasan komi da ya shubuha su kuma dama suke neman cewa ba gaskiya bane ba isi karam su ɗauka da neman kawo shubuha game da addinin mutane yadda abin yau kana kowa san da yau irin yadda ƙanan laraba suke rabe balle tsakanin qatar da saudiya wanda jazira tana qatar tasha ce ta gwamnatin qatar wanda kuma san da irin fafatawa da ake to wannan abin ya kai su abin da yake labarin da suka yada cewa saudiya sai ta biya kafara ta musulmi da suka sha azumi na sallah suka ce masu wasu malaman falaki sun bayani a ran nan ba wata bane ba aka gani wata tauraruwa ce wace ce aka gani ba watan bane ba aka gani da haka kenan aka da yaɗa labarin akan haka wanda yan wadda farko dai cewa saudiya ta sanarwa ai ka fara ƙarya ce ba inda aka yi ta babu inda aka yi magana saudiya ta sanarwa wa a yage ta su ne suke sukan saudiya da cewa ta yi kaza heta sa heta sa mana an yi kafara babu inda ta sanarwa su kuma masu ɗauko wannan masu ɗauko wannan shubhar ba mu ce ba eh inda za su yarda a bayanin da suke kawowa kenan a yanzu za su yarda da ganin wata na 'yan falaki ba na gani ba duk wanda ya kawo wannan magana zai kama ita tsaida shi kenan za ka yarda da labarin wata na 'yan hangen sama a duniya yau waye mai aiki da shi ganin wata na 'yan hangen sama ilimin falaki wanda su masu wani magana su suka yi kowa kiyawa kan wani labari na yarda da ganin wata shekara da suka yi saudiya ba ta ganin wata ya ta gani a hanyar suka yi ta hanyar falaki ko ta hanyar na'urar ce ga wata saudiya kuma yanzu ne da aka samu shuba za ku ce saudiya a hujja da ita a takaice mu dai da farko wannan shuba ta yayin ba mu a nan nijar bai mu yi sallah ba don ganin saudiya kuma daman ba ma sallah don ganin ta kuna can shekara nan mun yi sallah azumi a saudiya ana azumi mun yi sallah a nan a saudiya ana azumi kin daman mun ba mu cikin wannan shuba muna aiki da ganin nijar don gudun irin wannan rikice-rikice da kawo nan mu a nan an ga wata ba Nijar ba a dama garan ma an ga wata a nan ma an goma a kusa ga wata kuma son su mamace da su kina wannan shuba in ma kun gata mu ba ta shaye ba saudiya ta shawa ko in ma da sai ne ko kina kan ma kai wannan shuba mu wata gani a Nijar kuma muna aiki da ganin Nijar muka aiki da shi muka yi sallah ba ganin saudiya ba kudan wani labaru ne wanda suke na shuba wanda kuma wanda amince da su kenan yan wanzu misali a yau sai a ce wani ce ya ga wata da idan shi sai a ce ai wannan eh wata ne amma wata duniya ce ba duniya wata bace ba wani abin shari'a za ta amince da kanan in ma mai kai kaga wata ko gane wai wata duniya wata da ta zuwa ta wani ne wannan aikin aikin mutum ne haka adi ai na ka samu shi ma na ka nan shari'a ko da kaddara ma yanzu ke haka yau kana me laihin saudiya don ta ce ta ga wata a wannan halin bayan haka a ilminta kuma ilimin falakin ma a ce ba a ga wata ba a saudiya ba mamaki mu a nan ba a gani ba saudiya a gani a nijar wanda sun tafiye wata da fulsuncin wata wajen tsakanin musu wajen awa biyu ne awa ɗaya ma yasa a zaman to a can kayan a can tsakanin shi mu nan ya bayyana mu shi haka yi wannan shuba ce mu shari'a muna aiki da gani kuma mun da gani muka yi aiki muka yi sallah wannan shuba shirme ne suke kawo mutane don su sa musu shuba kura Allah sa an gane insha Allah za mu tashi aya ta 31 ta suratul ra'd bismillahir rahmanir rahim لقد استهزأ بالمسلمين
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فأنا آية 32 باربا آية 32 أن هو من جدي بياني kan yanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana matsayin alkur'ani da gaskiyar alkur'ani da cewa littahi ne daga wajen Allah duk da haka su wannan mutane kahurai sun kasa ganowa da komowa zuwa ga rungumar gaskiya sai suka ci gaba da izgili maimakon su amsa kira su bi gaskiya sai suke izgili ga manzon da Allah ya aiko haka da abin da ya zo da shi wani abin adatan zai ta dama manzon Allah hankali matsayin shi na manzo na Allah kuma ya zamanto shi ne abin washegantaka abin mazolaya shi ne anan Allah subhanahu wata'ala ke mai tasiriya ke kwanta mai da hankali ya ba shi haƙuri kai damu da wannan izgiri nasu Allah ke ba shi labarin ganin ba shi ba da harko shi ne ma ƙarshen manzanni annaba da manzanni sai da ce ba shi labarin cewa walaga dustuzi a idrisulun ƙabalik kahin kai ka zo tabbas ainihin izgili da manzannin Allah kinin izgili ga mai wa'azi ga manzo na Allah ba abin sabo ba kayan kai ka zo an wa manzanni da dama wannan izgilin kuma da aka wa manzannin izgili wai ba kai tsaye kullum Allah sai ko da azaba aka kama izgilin aka mai azaba a fa amalatu lil ladina kafaru Allah ce haka suka yi na musu talala na bar su kahore ne suna manzo Allah izgili manzo na Allah izgili amma Allah ya da su yace sun ma'akhastuhum bayan talala ƙarshe mai yau kana daga baya bayan lokaci kuma da kuma sai na kama su da azabata yace wannan abin da yawa kana fa kaifa kana ya ƙabi yaya uquba kamun Allah ya zo shine cikin wata ruwaya wadda Imam Bukhari ya rawaito Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa إن الله لا يملي لذلك حتى إذا أخذه لم يفلته هي كانت وانا آية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد bayan na da wata labarin cewa inna lalamin da zalim Allah yakan yi talala ga azalimi mai banna ne azalimi ne ya rika shegantaka kuma Allah ya bar shi kamar ba komi ya ce hatta idan aka zo Allah lokacin kuma da Allah zai damke shi lamu filito ba ya kubce ma Allah sai mazana kanta ayata alkur'ani wa kazalika akhadhu rabbika haka kamun ubangijin ka yake idan akhadha alqura in ya kama mutanen garuwa da yake kamawa wa hiya zalima idan ya kama alqarya tana kuma mutanen alqarya suna azzalimai haka yake sun kama musu talala yace inna akhadahu alimun shadid kuma lalle kamun Allah mai tsananin zayi ne nan kenan haka Allah sunar Allah ce mutum zai ta izgi ne ta shigan daka ga doka ta Allah ko ga addinin Allah ita abin da gada ma kamar ba a komi sai ya tara ya tara kuma radda Allah ya tabbike shi ba ni amsa shi nan kenan mai izgili ga addinin Allah ya hankali kai ka kyale shi an bar shi akwai shiri da Allah mai daga kai da me ka ka same lokaci kurin tabbas ne Allah ce gaba
afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت
nan Allah subhanahu wata'ala na mana bayanin bambancin Allah subhanahu wata'ala da sana abin bauta shin wanda ya zamanto iya tsaye iya kula da dukkan rai duk abin da ta aikata ya san da shi mana sun zo ɗaya da wanda yake makaluku ne abin bauta wanda ba Allah ba duk da matsayin Allah kan haka shi ke kula da komish komi Allah ke kula da shi halukul shi wa kullu shi wakil shine halukul shine mahalicin komi kuma huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine wakilin komi ba komi a mishi shi ya kayan shi kuma shi ke kula da kayan shi da halittun shi amma waja'alu lillahi shuraka suka sanya ma Allah mai wannan matsayi wasu abokan tarayya kan suke gama Allah da su wajen haƙƙin da Allah ya kaɗaita da shi wannan abin bauta wanda ba Allah Allah ce kul sammuhu buga sunan su daga ina suka zo kamar ta nan da Allah ne da sama samaitu mu antum abakum da jam in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إلا إن الظن
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
na'am Allah subhanahu wata'ala da ce kudu sammuhu ce musu ku gaya mana suna ta koda sun wani suna ne daga wajensu Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum duk sunayen gumakan duk abin bautarsu wanda ba Allah ba suna ne suka sa mishi su da uwayensu suka ma wannan abin bauta nasu suka mai suna na musamman abu ne sabo ya zo kuma wani ya yi shi ya ce ma an zan labiya musu ta wannan sunayen ba wata hujja da Allah sama daga sama wanda ya ambaci wannan abin bauta abin bauta ne daga Allah babu an ce in yattabi'una illa zan da kaka ba kanka wahala wannan mutane ba abin da suke bi na hakika na gaskiya kurin zato muna tsammani kaza ne iyayewa kaza ne bin zato ne tsammani ne wa mata wal anfus da kuma duk abin da ransu ke kawata musu ya burge su ta ce kurin kaza ne kenan kurin aiki ne da ka da ra'ayi da san zuciya kurin ta mace don haka kenan kakka damu da duk abin suka ambata wanda ba Allah ba shirme ne suna ne daga kansa da uwayensu kuma duk wannan abin da suka kace babu shari'a Allah ce wa laqad ja'a amrun huda shari'a daga Allah ta zo suka ajiye shari'a suke bin kamakan haka halin mutane ke ga gaskiya ga hakika ga shari'a a mutum ya ajiye ƙur'ani yau kamar zai ayyuka ga yau mutum ya ajiye ƙur'ani ya ajiye suna suna ko shi hira da aka yi kaza na aka kamo kaza wane kaza daga addini kurin da ka da ra'ayi ya hira kurin ga ƙur'anin ƙarara ga sunar a mutum ya ajiye iya aiki da hira iya magana kurin to su ma wancan abin da ya kai su yabaro su kurin aiki da bin san zuciya da ra'ayi an ajiye shirya Allah ya ce amtu nabi'unahu bima la ya'lam ad amfisam amsan qawl ko kuwa shi Allah ya ce babu wani ambota ba shi ba duk ambota shi ne ne babu hujja kansu ko za ku ba Allah la wani labari da Allah bai sani ba a cikin wannan ƙasa an bi zalim qawl ko kuwa kullum su ma dai hudi ne suke ba don sun yarda ba ba shi ba ina za a samu an bauta wanda ba Allah bal zuyina lillazina kafaru makaruhum na kenan kullum lamarin yadda yake kullum su da wannan kahurai an kawata musu wannan makirci da suke game da addinin Allah ko neman cutar da addinin suke suna ga wani abu ne abin burgewa ne za su iya wani abu abin kwarai da suke kenan abin da suke makici da addinin Allah a masu a wajensu abu ne mai kyau gyara ne e gyara ne abu ne na kwarai ko akwai ma alheri a ciki haka aka kawata musu duk da abin makirci ne ga addinin Allah ya ce wa suddu an sabi aka kange su daga hanyar Allah ga gaskiya suka farta za ka nan kakka yi mamaki mutum iya kan bata ko kan shirya ko cutar da addinin Allah abin ya rika birke shi kakka yi mamaki wa mun yi dinin la kama da min hadi duk wanda Allah ya riga ya batar da shi ba wani mai wa'azi wani mai shirewa wani zai iya dawo kan shirya babu kurin ka bar su yanda Allah ya sukwa Allah ci gaba لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق نعم لهم عذاب في الحياة الدنيا وإنن دون ما نمي ما جرتي قاعدين الله وإنن كاوري ما ما جرتي قاعدين الله Allah ya kawo cewa lahum azabun fil hayatid dunya anan duniya alƙawarin Allah ne Allah ya tabbatar da suna da azaba anan rayuwar tun a duniya Allah zai fara azabtar da su tun daga duniya imma halin musulmi ko ni bala'i da Allah zai turo musu ne amma alƙawarin Allah ne na azabtar da su tun da a cikin rayuwar duniya duk da mun san cewa akwai ta lahira yace wal azabul akhirati ashaq azaba na anan duniya Allah zai azabtar da su to amma ce azaba ta lahira a shak ta tsanani a kan ta duniya da yawarta ya ce kuma idan Allah ya kama su wannan ko a duniya ko a lahira wa malin min Allah min ba su da wani wanda zai kare musu kamun Allah na kasa dame su na Allah ce gaba مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار نعم matsalul jannatin lati wa'idul muttaqu Allah ke buga mana misalin gidan aljannar da aka yi alƙawalinta ga bayi masu takawa masu jin tsoron Allah tajri min tahti al-anha wannan aljanna ƙoramu da Allah alƙawli a gidan aljanna na zumuwa na madara na ruwa na ke lahira suna gudana alƙashin wannan gina gina a ko'ina a kosu ukuluha da'i duk abincin aljanna gaba ɗaya da'im ne dawamammi ne ba mai yankewa eh ba mai yankewa har kullum akwai shi ya ce kuma wa zilluwa haka inuwar ce mana kenan wa duka abu da abinci a cikin kenan duk wani abu da ake ci a cikin aljanna kaga sha wala na kayan marmarin ne na kayan cin ne duk wani abincin aljanna ba mu yankewa eh da'im ne haka wace kuma inuwa ta ma inuwa ce da'i a wata ruwaya wadda imam bukhari muslim ya rawaito abdullahi bin abbas ke cewa wata sallah ta kisfewar rana da manzan salama ya yi sai suka ga iya kamo na abu iya jana ba iya kamo wa iya rikewa suka ce ya rasulallah ra'ayina ka tanawarta sha'an fi makamika hada sun ra'ayina ta kaka'ata qal inni ra'aytu fil janna aw ta ruwa uridu al janna fatana fatanawaltu minha unqudan walau akhadtu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya bilabin abu zai ce manzana ya salla ya suka iya sa iya hannu iya kama wa iya janyewa suka ce ya manzan Allah ra'ayina ka tanawar da shi a fi makamin kaza mun ga kana kama wani abu a wannan tsayuwa da kai a wannan wuri sun magana ta kaka'ata kuma mai kuma ka kamo kuma ka ja da baya in ta kaka'ata sai yake cewa abin da ya wakana na ga aljanna ce ko an gwada mun aljanna da na ga aljanna ya ce fatanawar timinan unkudan sai ya ga kyanatar dabinuwa sai ga wani nonon dabino a cikin aljanna kenan da birge shi shi ne ya ce he na so in turo shi ne ya tunkara zai turo bai turo ba ya ce walau a kastuhu inda na turo wannan nonon dabino guda na aljanna la'akaltu minin ma baƙetin duniya da kun ci hattakin kiyama da bai kare ba nono ɗaya na can dabino wata ruwa yake cewa ita ma bukhari ya kawo musulun ya kawo yake cewa inna fil jannati shajaratun yasiru rakibun mujaddil jawad almudmir sari fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha yace a cikin aljanna akwai itaciya guda wadda ice ne guda alƙashin inuwashi yace doki maguji wani mahayi zai hawa ta kilisa iya gudu iya gudu a ƙalƙashin inuwar ice ɗaya zai shekara ɗari bai huta ba daga cikinta yana mai karanta wa zillin mamadu inuwa mai rubata yankewa wani ice ɗaya ne kuma kasan yadda ake samun wannan itaciya abu ne a cikin sauƙi wanda allah horewa kana kun subhanallah walhamdulillah an gane ka samu ruwa ta annabi zaka ce duk wanda ya subhanallah walhamdulillah wata ruwa wala illa illa allah akbar za a gina mai itaciya a gidan aljanna a ba cikin sauki he dai wahala saboda shedan ke hana ka wallahi sai kai hira awa daya awa biyu da kamar azkar ko ne mai yadda go sallama cike ta wallahi sallama ne minti 15 minti haba yayi warbi a kalima Allah ta tafi hankali bai hankali ba gaba daya amma yin hira awa biyu a uku bari ma sama iya kuma baki a kabe ka ba shi dan kenan Allah ke mashi da shi yace kenan wannan aljanna yace tajri min tahtiyal anhar ƙoramu da gudana ƙalƙashinta ukuluha da'imun wa zilluha abincinta dawamamme ne bai yankewa haka inuwa ta ma ita ma dawamamma ce ba ta karewa irin ta duniya rana ta yi tsakiya inuwa ta kare ita kullum akwai ta ya ce tilka ukubar ladina ta kawo wannan gida na wannan ni'ima nan ne makomar wa'inda suka ji tsoron allah la sama alayansu wannan shine gida makomar bayi masu jin tsoron allah amma wa ukubar kafirin annabi amma makoma ta kawure gidan wuta yawa kenan akan haka wata birgewa kawure zai maka don ya mallaki kaza ya mallaki duniya kudi kaza akan me zai birge ka hayau dare ka ka rika neman gurbin shirme haba kayan wuta ya lace gaba
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب نعم التي والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه نحن شهد idan a wancan zamanin ƙoreshawa jahilai ne ba su ilimi ba su littayi kuna adawa da ƙurani da manzon da ya zo da shi Allah ka ce to waɗanda muka ba su littayi kahin kai ahlul kitab yafrahuna bima unzila ilayk a cikin su kenan gon suke horin ciki suke horin ciki jin dadin dacewa da samun dacewa da zamanin alqur'ani cikin ahlul kitab in ku jahilai kuna gaddama kan abu yace wa min al-ahzab man yunkiru ba'd duk da cewa cikin wannan kungiyoyi na kahurai akwai suke inkarin wani abu daga cikin alqur'ani to dai ga ya musu kai ga abin da kake kan shi qul innama umirtu an a'budu Allah kurin yanda abin ke ciki ni dai an mun umarnin an bautata ma Allah kuma wannan bautar Allah ba da ba su suke so ko suke yi na gama Allah da wani lata da uzza aja da ƙida ko Allah amma hanya ce a wajensu ta samun kusantar Allah suke bauta ma lata da uzza yawa mun sani abin da ya kai ƙore shawa da sauran dewa daga cikin kawurai wai ba ƙin Allah ba ne ba ko ƙin bautar Allah sa suke shigar Allah a aiki ne da maulanka aiki ne a zahiri wani abu ne suke girmama Allah ne ma suke inda da a ra'ayinsu girma Allah ka shirka da Allah wanda shi ne haɗarin bautar Allah da ra'ayi mushrikai sun bauta ma Allah sun gama da wani dalilin a kansu wai hanya ce ta girma Allah me suke cewa bawa kai mai tsarki kazami baka iya bautar Allah kai tsaye kai kirni baka tsarki sai ka bi ta wajen wasu bayi masu tsarki sai ka samu kusanta zuwa ga Allah in wannan shi ya kai masu bautar gumaka na da har na yanzu da wannan yawon ga muku hatta aƙidar buddhism masu abin addini ya gula kacana har yau suna da aƙida ko allah amma aƙidar cewa ta hanyar wannan gumaka daga nan ake samun tsani zuwa ga allah kamar da ahli kitabu suke na yahudawa da nasaru masu ganin ya mutu kasan isa a sami kusanta zuwa ga allah a suna ku allah ba kusin karin allah ko kusin karin allah kirista kusin karin allah amma hanya ce ta samun kusantar Allah wanda wannan aƙida ta mutum kun mutum mutum ne irin wannan aƙida ita ta kawo wasu musulmi suke bauta ma wasu bayi na Allah da hanyar tsani tsani ta hanyar wa'in mutane su ce kusa da Allah ba laifi ka kira sunan bai karin komi ya ce halitta kiran wannan Allah kiran imma aljani ne imma wani mala'ika ne imma wani wali ne zai halitta ma kiran wani waliyin Allah da sunan shi mai tsarki ne ko ba ya mutunci san kurin mutum mutum ne kuma shaidan shaidan ne shi ne tun wancan adam shaidan wanda aka tun a kama aka yi da shi shi ne har yanzu kuma mutumin kin wannan shi ne dan adam kakkama mu kama al'umma guda abin guda ne kaga mamaki wallah aqida guda ce aiki da molanka a ra'ayinsa haka ne yan wa ta kasa abin da sa mushrikan kushe suke yin bauta sai tsawafi zur zama da mata girma Allah me yasa girma Allah ta jike ya za a yi kayan da ka saba ma Allah ka zo ka kewa dakin Allah haka mata ka hudda su ka zo ka kai yadda Allah yi ka haka ne ra'ayi ne da aiki da aiki da kayan yan wa wannan haka shine hadarin duk mai bautar Allah da ka wala ya ce haɗin duk zai bauta ma da hira eh haka kaza haka kaza duk ga ayoyi ga sunna ka ba addini yadda ya zo ga wanda Allah ya ko wani mutum ya ajiye shi aiki da hira wa shi ne haɗarin bid'a da ɗan bid'a da yake kan yau kun bai ganewa an ba Allah mai shirya ba amma haɗari ne aiki da kane ya ce ni dai an mana umarnin bautar Allah wala ushrika bihi kuma kan in gama shi da wani shi kadai zan bauta ma ilahi ado kuma ni zuwa ga allah nake kira ba zuwa gare ni ba ni amma wani abu nawa a kira ne zuwa ga allah wanda wannan shi ne kiran dukkan manzannin allah aikinsu su kyautata alaƙar bayi da allah mahalicinsu shi ne asalin kira na manzannin Allah a kyautata ma alaƙarka da Allah mahalicinka ba kira ban zuwa ga karan kansu ba irin yadda zama ta wasu kurin su mamai babban abu kurin almashi ko mijin karatu ya ji tsoron malam kurin malam malam wani kuma za ka gano haka a cikin rayuwarmu mutum zai taka dokar Allah zai kuma ta ajiye wani kai malam malamai tsara malamai wasu tsoron malamai ake an sa musu a kan tsoron malam saman tsoron Allah haka ce a karantar da su to shi kuma aikin masu kira zuwa ga Allah sun aike a kyautata alaƙar bawa ya san alaƙar shi da Allah kai tsaye shi aikin mai wa'azi kurin ya maka bayani ne ba shi ne maka Allah ba ya maka bayani da matsayin Allah kai tsaye yake وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون منها مقنر على أرباوة على أجمع الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني ba a zuwa nesa ya ce idan bayina suka tambaye game da ni Allah ce ya ce ina gaya musu ba ba gaya musu Allah kada ya ce ina kusa fa inni qarib ina kusa da kowa wata ruwa bukhari kuma sun ya rubuta ruwa tabbatatta manzana ya hutu daga cikin wani yaƙi iya cikin tahiya sai suka ji annabi sai ya ji wani iya su ba Allah kuma kasa aka suna cikin tahiya dan ana ta yanka kan tudu kabar ake Allahu akbar Allahu akbar a sunna cikin bulaguro zaka da ake shari'a ta musulunci din an zo kan tudu kan tudu ya kasa fano ya kasa Allahu akbar amma tabbi Allahu akbar ishara ce wurin kabara ne an gangaro ya kasa subhanallah subhanallah haka sunna take din kai an zo kan tudu Allahu akbar Allahu akbar ake an gangaro gangara subhanallah sai manzo Allah ya ji wasu sahabbai suna daga murya ta kai ya ce ba kwa kiran wanda yake kurma mara ji wanda kuke kira ya yi kusa da kai da wuyan raƙominka wanda kake ja Allah kusa yake da kowa kyauta kinan alaƙa ka san kana kusa da Allah mahalicinka saɓanin zuwan can ya mata wajen wani ya ce wala ushirku bi ba na gama Allah da komi ilai adu zuwa ga Allah nake kira kuma wa ilaihi ma'ab kuma makoma kowa zai kare zai koma zuwa ga Allah ya Allah ci gaba
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق نعم وكذلك أنزلناه حكما عربيا التي haka kenan kaman yadda muka aiko da manzanni kayin kai da littattafai shi ma haka muka saukar da wannan alkurani hukuman arabiyan littayi ne mu kaman tsararre kuma balarabi eh balarabi ne yace dan haka wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma jaka min ilm idan ka bi san zuciyarsu ka bi ra'ayi bayan ilimi daga Allah ya zo maka wannan an san manzan Allah bai bin ra'ayi na kowa balle na shi bai bin ra'ayin kowa manan kashe ne ga mu ga kai gani bin alhawa me alhawa duk abin da ba za ce ba Allah ya ce manzan Allah ce ni nake ga eh haka ne haka ya kamata kaza ne ra'ayi na ya gaya mun haka na kan sun zai ajiye ƙur'ani ajiye suna irin ka ibada da maulanka kullum ya ga haka ake yi ko ya kamata ko malamin shi ce kamata ya kaza ko raka a kaza ko a kaza kaza kullum ya zirka yi bayan ga manzon da Allah ya ko ga yadda ya karantar da kai amma sai ya ajiye wani duk a geyi ya rinka aiki da ka da abin da ya ga a wurin shi ne ya kamata mun gaya muku dai su ma da mushrikan wancan ya kamata ra'ayinsu ya kai su bautar wani Allah Allah ce wala in ta fata idan ka bi son zuciyarsu ba da ma jaka min ilm bayan abin da ya zo maka na ilimi daga Allah to wa malaka min Allah min waliyin walawa ba ka da wani wanda zai zo masoyi ne wani mai zai zai iya kare ka daga azaba da kamun Allah ba mai kare ka daga hannun Allah duk wanda ya je bai bai ya gama yawo kafin ka je bai bai kamata ka gyara tun daga nan ake ɗauka mataki idan zai kuskure ya bi wani hanyar da ba ta Allah ba ta manzon Allah ba ka bi shi aka je lahira to an kare ko abin da ya ma saura ijiran azabar Allah ko a nan ake ɗaukan matakin gyara a nan ake gyarawa abu ƙur'ani abu suna asira kana ratsewa la ka gama yau malam suna na cewa suna ita ce ake safina tunu suna yi jirgin annabi nuke ba suna yi jirgin annabi nuke haka take wallahi duk wanda ya bi suna ya tsira wanda ya barta wallahi an bar shi ya halaka tabbas don ka tausaya mishi me Allah ya ce gaba
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب na'am Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik hakika mun aiko da manzanni kafin kai ka zo ba kai bane ba haro kai ne ma karshe waja'alna lahum azwajan wa zurriya su ma sauran manzannin suna da mata da iya iyalai kamar yadda kai ka ka samu iyalai da mata abu ne daman suna Allah kenan haka ne ba na da sabo da baka zo da shi yace wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin illa bi idnillah duka wannan manzannin ba wani manzo suke cewa ai ka ka aya ai sarar manzanni ba manzan da ya zo da aya da karan kanshi a ra'ayin shi da ya kamata kaza a'a kowanne da izinin Allah ne Allah ke ba manzon shi aya ya zo da aya kaza ba su kaza su ga aya gwada musu kaza i kaza Allah ne abin ta hanyar umarnin Allah ne ba shi manzon bane ba a karan kanshi yake da wannan sudda hannun shi haka nan babu wani abu sabo wanda ka zo da shi sauran manzanni ma haka suke yace li kulli ajalin kitab duk abin da Allah ya yanke ma yama lokaci to an rubuta lokaci kaza ana jirin wakan ko ma'ana komi Allah mai lokaci na tabbata shi kurin ka yi jira kenan yanda kurin Allah zai da su abu ne komi a kayyade kakka yi dogawa ya ce mai Allah ci gaba يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
yamhu Allah ma sha wasbit wa indahu umul kitab Allah subhanahu wata'ala na shahi abin da ke so ya tabbatar da abin da ke so kuma uwar littafi gaba daya lal mafuz a wajen Allah yake kuma karkashin wannan aya malamai na da bayani da dama kan mas'alar me ake shahewa me ba a shahewa wasu na ga cewa ɓangaren shaƙawa da sa'ada su ba a shahe su ɓangaren arzitawa talautawa ne ake shahe yanwa wani manganu da dama na malamai amma mu tsaya da zahirin alkur'ani da abin da ya tabbata daga irin su umar sauran sahabbai abin da ya tabbata umar bin khattab ya tabbata cewa yana tawafi a ka'aba iya kuka yana addu'a ya Allah idan ka rubuta ni cikin littafin matsiyata masu tsiyatan lahira Allah ka goge ka sa ni layin masu arzikin gobe kiyama Allah Allah an ka rubuta da zaki ta addu'a addu'a kaga wannan iya karantar da kai cewa kenan ana canzawa ‘yan uwa haka ruwa ya tabbatarta a tacin sun sai da albanitar da ruwayar cewa a nan salama ke cewa la ruddul qada illa du'a wa la yazid fil umr illa albir yace a nan salama ke cewa ba abin da ke mai da qada kuma da alƙadara abin da Allah kaddara ba abin da ke mai da shi sai addu'a ‘yan uwa me malamai ke cewa ta wani ga cikin malamai albani kuma abu hamuna sani ke kawo ba abu ne a hili aka abu sakal wani irin wannan masa'aloli za ka ce to ya aka ce komai an rubuta an kare ɗaya an rubuta ya ce allah ya rubuta gaba ya rubuta wane talaka ne kuma ya rubuta a littafin zai addu'a a ɗauke talaucin a bashi arziki me matsalar ta alifayar na Allah e ya rubuta duka rubuta an rubuta talauci kuma an rubuta arziki annabi ya bai ga magana ta sallallahu cewa Allah subhanahu wataala yana ƙara ma bawa kwanaki dalilin sadar da zumunta ya tabbata wannan to duk wani cewa iya cikin da Allah ya kaddara kana da kwana dubu biyar da goma amma Allah zai karama kwana ɗari da hamsin dalilin zumunci duk a littafi ko da ya rubuta kenan an wako ka gano cewa inda na mintar suka cewa arziki an kare rubuta an kare komi domin fa'i da adda ya yi kwasa kwasa adda tana kare komi kenan addu'a tana tasiri tana wani aiki adda ita dukkan duka cikin kadarar ta Allah ce gaba da kana kanka wahala an kadarar an kadarar ta duka ta Allah an rubuta ko an rubuta wannan dalilin kaza za ba kaza haka mutum kenan mutum kai ya sare ma addu'a shi ka ce idan kaga kana cikin wata matsala wata rayuwa sai Allah ya taimake ka da yin addu'a to kai bushara da yake addu'a alƙawarin Allah zai amsa kana cikin talauci a tun da arwata ne talaka ne shi kenan wasu addu'a Allah ya ba arziki a ba haka bane ba kai ta addu'a tun kake addu'a akwai bushara zaka samu arzikin ka wani kuma Allah sai hana shi dama addu'a ma kora daga ma kamar shirme ne kullum shi an kare wanda haka kenan addu'a tana tasiri wanda na ce ba abin da ke mai da alƙada an ƙadarta ka zane allah ya kumta amma ce addu'a tana tana tana sauya abin addu'a tana sauya abin da aka ƙaddara ita duk cikin ƙaddara ta allah ce kuma ce wala ta fil umar illa illa dur ba abin da yake ƙara kwanaki sai biyayya an ce ga uwaye duk yawan sa da gaba sa da zumunci gaba daya iya ƙara biyayya allah na ƙara ma bawa kwanaki dalilin wata da'a ta kace don ya tabbata kuma bai cin karo da wannan aya dama shi anan Allah kun ta yi yamhu Allah ma sha husbi Allah ce iya goge abin da ya so da rubuta matsiyaci ne amma su kuma ya adda ga da nan adda an goge tsiyatar an sa sa'ada ba shi kenan ba talaka ne an goge talaucin kuma an sa arziki wace kakka wani tsammanin cewa wai wa ilimin Allah gaba da cikin ilimin mafuz ilimin Allah a wannan ilimin mafuz wani abu ne da yake da alaka da bayi Allah ya rubuta kakka zama wa ilimin Allah duka cikin ilimin mafuz a wani littayi ne Allah ya yi annabci ya yi shi kayan halittar sama kasa duk shekara dubu hamsin wannan abu da ke da alaka da mu ne ba yi wa duka adamu da bai ilimin Allah gaba da yake ilimin Allah ya huce ne ya huce ne ya ce yamahullahu ma sha wasu bit Allah na goke abin da ya so kuma ya tabbatar da abin da ya so kuma daman wa indahu ummul kitab dama wani tayin tushe littayin gaba da daman aure shiki kai shiki yadda ya so ya rubuta kaza ya sa kaza eh ta gaba
wa imma nuriyan نستخلفنك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب نعم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب nan Allah subhanahu wata'ala yana ba da tasiliya yana ba manzan Allah haƙuri iya kwantar mai da hankali game da irin abin da ke mai cutarwa na izgili kuma shuru ba abin da aka yi Allah ya bani azaba kuma Allah ya da su shi Allah ke cewa anan wa in ma nuriyan na ka ba da lazi na idu ko mu gwada maka ka gani a idanka cikin shashen abin da muke musu alkawari na azaba iyawa yakan yi magwada maka wani daga cikin alkawarin Allah na azaba da zai musu magwada maka a rayuwa ka gani auna tawfayin da ko kuwa ba amsharan kama ba ka ga komi ba ana bin amin Allah ko a wa kawuri azaba a gaban wani mai ingili da addinin Allah kuma yanzu ba Allah Allah yakan yi a duniya Allah mai azaba ku gani yakan yi yayi kare ba abin da aka kuna kallo har ku mutu ku bar shi Allah gaba ɗaya dai abu ne a hannun Allah kai aikinka mai wa'azi ta fa inna ma alaikal balagh kurin kai aikinka manzo aikinka isar da sakon Allah kurin wa alaina hisab kuma hisabi gabayi Allah ce akan mu yake abu Allah lokacin da ya so zai azaba shi imma ya yanzu imma ya mutu wannan abu ne a hannun Allah kai kurin naka ku kai kun sakon Allah kurin aikin ka kurin ka isar da sakon Allah kurin shine aikin manzon Allah isar da sakon Allah kurin amma magana azaba abu ne a hannun Allah ko ya yanzu ko jinkirta wannan abu ne ko ma mutum ya shiga daga shiga daga ya tuba ya koma ga Allah Allah ka rubuta mishi da abu da na Allah zai yace mutum Allah ce mutane guda biyu ɗaya kowa yana ma kowa mace dariya kashe ka yi a duniya a kan jihar bisimila kashe ka yi kai mutu ka samu shahada shi ma daga ba sai tuba kuma ya tuba shi ma samu shahada kawai maza kan imani ya ku hada gidan aljanna Allah kenan eh zai zo ya musulmi banna wasu kace kace kuma daga baya tuba ya Allah sai kuma gidan aljanna inda kai kace haba yanzu ai bayan je wani banne kuma bar shi gidan aljanna da kai a ba ruwan Allah inda mutum da bai wa zai kama da banna kama da banna kuma zai kace ka tuba magan ga aljanna sai kace gaskiya ya ba dadi to wannan Allah haka Allah yake gafur rahim karanta Khalid karanta kasa Khalid a Aud inda abin da ya musulmi amma ga shi ko a gaba kuma ya dawo tuba kuma ya ma addinin Allah ake da wani bi ba Khalid bin Walid kowa san dalilin safar da musulmi Aud shi ne sunanta dama shi mutum da ƙwararre ne wajen yaƙi a nan sallar salama ya ba sahabbai wurin tsayawa ku tsaya a nan in mai aka yi ko da na kwaɗa mana ɗaya ɗaya kan ku sarko mutum hamsin ya ji a nuri kan dutse mutum ɗaya na an canza jami da urman ya ce wannan wurin mutum hamsin su tsaya da kibiya kan ku basu shaƙa takul talibi kurar mu muna yi ƙasar kuna daga sama amma ce in mai za a yi kan ku sarka ya musu kashe Khalid bin Walid da ya gama wannan plankin da yaƙi ya san kurin yau yaƙi je kurin an yi dai babu nasara hankalin hadda abin da ake Khalid hankalin shi anan iya lura da wannan wannan wurin su kuma da suka ga amiyo kora ga kawurai ana kisa ana kwasar ganima su ware kuma mun zai abin da mu ana kwasa a kutse a yi to da abin da kwasar ganima mu gwanda muwa haka aka amiyo kanawa karshe dai shugaban ya ce ku tsaya su ce kai ko yanzu gangaro don annabi ta kabbusa wannan barin umarni guda na manzon zalama sai ka kariya shi kuma Khalid iya ga sun tsabka a sanan an kare kurin ya dake wasu tawaga ta kawo tsakiyar daga baya kuma kawo musulmi rub abinda ka matsala kenan a wuri kenan kaga hulu Khalid ya rubu nan kuma ya dawo musulunta kuma aka sami suna saifullah da musulmi annabi mai sunan saifullah aka yi suna kuma yanzu kuma sun yi ma addinin Allah har ta kai yan mutane suke fitirwa halin da zai cin garuruwa in ji kuyi fai cika jikurin Allah ba shi dama ta buɗe garuruwa haka ka aji ma muna sauka abin hannun shi ke sai wanda umar hudu shi wanda muna kadar da ya kaliba ce hudu shi da shugabanci da abin ya kai an yi abin kama hannun shi ke shi ne gwani a yanka tarin da abin hannun shi yan wanda a takaice mutum zai yi illa ga addini ya komo ya tuba ya gyara Allah sa shi gidan aljanna kuma a sukuci ya ga kenan kurin kai aikin ka mai wa'azi wa'azi ne hisabi a hannun Allah ko jinki ko gaggauta azaba ga mai ga mai shekantaka ko jinkirta miki ko ma gafarta miki awalam yarau
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا أن نأتي العرض ننقصها من أطرافها نعم ألا نجاها هكذا قريشاوة باقوا وأزدوا باقوا ganin yanda muke cinye ƙasa daga gehen ku mana kewayen maka da musulunci ke cin gari iya ci an ka gare ku kuna kallo wannan shi mana rage ƙasa ba ƙasa ba ta take ko ba kaɗa mata matse ba mana ana cinye garuruwa a gehen kuma wallahu ya hakum la mu'aqqiba li hukmi Allah ke yin hukunci idan yi hukunci ba mai biyowa baya ita Allah abi ka wata ba Allah kai kaza a ba ma Allah kana wala kafu qubaha ba mai bin bayan hukuncin da Allah yi abin da yake ya yanki wannan duniya kuke wasu jujuna wasu kai wasu kai doka ba ba ba mu so komentar ko ba ka duniya ba nan a Niger ba ko wasu jujuna ne a Niger kai wata kotu ce in ta hukunci ba komentar ma an kai komentar ma ya kama kai laifi kun sun ki sun ki sun kare su jujuna ne haka masu kashe tsari sun kare sun kare sun ce maka zakuran haka yadda kun ki haɗin kurin
amma wani zai iya kwamantar kun zubar gida kai a nijar profesor ne na jami'a wani ya karanta duruwa ke mai kwamata karatun amma suka ce ya musu kwamantar ya yi fasara ya yi bayani aka kama shi aka ɗari mai ya gari ta kuma allah zama shiga ta wannan allah kiyaye to allah in yi hukunci ba mai ba mai mai kwamantar ba mai bai ba mai sa allah kaza an gane kurin wa huwa sadiq sar kuma allah shine mai gaugawar kan da gaugawar sani ba ba ta lokaci
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر الذين من قبلهم wannan abin suke na makirce kayansu wasu sun yi sun wa manzannin Allah kulli makirci ga addinin Allah to falillahi makaru jami'a duk wani makirci Allah ke mai da kayan shi ba ruwanka Allah ya rike abin hannun shi ke mai da abin shi ke mai da manzannin makirci da aka maka aka musu eh ya ce ya alam ma ta kasar kullu nafsin kuma Allah ya san abin da kowa ke kullawa duk wacce ga taka Allah ta abin da kowa ya Allah ya sani aka bar da Allah kura wa sayalamu al-kuffar liman uqbar da su kuma kahurai za su san kai ko su waye mai kyakkyawan karshe waye mai gida na kware za su san kyale su Allah ce gaba
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا cikin abin suke mana izgili kahure na cewa ai kai san ba manzo bane ba lasta mursala ba manzo bane ba manzo Allah bane ba kenan kai yaki ba manzo Allah bane to nan Allah ce qul kafa billahi shahidan bayni wa bainaka kenan ba ta dogon katama kai da su a kyale su ce musu wannan magana ni manzo ne ba manzo bane ba wannan Allah ne ke hukumci ke shaidawa tsakani da ku Allah ke yanke hukumci ya shaida ta ni manzo Allah ne wani abu ne a hannun Allah ban nemo ne ta mun shaida shi maka kaza wani neman shaida wata dalili Allah shi ne mai shaida tsakanin ni da ku kan magana manzanci da kuke ta ba manzan Allah bane ba kuma wa man indahu ilmul kitab haka da wanda yake da ilimi na littafi na ce duk wanda zike Allah kitab wanda Allah bai ilimi masa gaskiya sun yi shaida shi ne suka karanta a littawansu kuma da ganin shi suka san shi ne suka karanta shi ne manzo na ƙarshe mai suna Muhammad wannan haka duk masu ilimi wanda suka yi imani sun tabbatar da suka manzala a littafansu su karance shi da komai na siffar shi ta wallahi shi ne daga ganin shi suka san da shi ne wannan manzo na ƙarshe haka da taka damu da shi Allah kai mana rarrata yanzu duka mun kawo ƙarshen suratul ra'ad sai sabon suratul ibrahim insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته